والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake kasancewa a wannan fili mai albarka na rayuwa a barkoyi wanda yake zuwa muku kai tsaye daga wannan gidan rediyo na dala fm a wannan lokaci a wannan rana ta juma'a hajji babbar rana wanda yau in allah ya so yadda cikin taimakon allah za mu tattauna ne akan shahararren sahabin nan sananne jarimi mai suna Khalid ibn al-Walid Khalid ibn al-Walid Saifullah al-Maslul soja cikin sojojin musulunci cikin waɗanda suka ba da rayuwarsu da lokacinsu wajen yi wa musulunci hidima suka taimaki addini da duk abin da Allah ya ba su suka fara lafiya suka gama lafiya Allah ya ba mu kyakkyawan cikawa da kyakkyawan ƙarshe kamar yadda ka azurta waɗannan bayi naka amin Khalid ibn al-Walid mahaifiyarsa ita ce lubabatu sugura duk wanda ya sanya wa yarsa lubabatu to kamar ya yi wa mamar khalid ibn walid takwara ne shi ne mu a hausa ake cewa haladu amma ba wai haladu ba ne sunan asalin sunan khalid ne khalid ibn walid bil mahaifiyarsa lubabatu sugura wasu malaman suka ce a lubabatul kubra sunan mahaifiyarsa lubabatun akwai asubura akwai alkubra to amma zancen da ya fi inganci mahaifiyarsa ita ce a lubabatu sugura yar uwar maimunatu bintul haris zaujin nabi sallallahu alaihi wasallama maimuna matar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma akwai yarce mai suna lubaba lubabatul kubra din kenan wannan yana nuna mana ya halatta a gida a san suna iri daya daya a ce subura daya a ce kubra yanzu wannan mahaifiyar khalid ibn walid sunanta lubaba amma a sugura karamar lubaba akwai kuma yar uwarta yatta mai suna lubabatul kubra ita kuma ita ce matar abbas ibn abdul muttalib babban annabi sallallahu alaihi wasallam kenan wannan yana nuna cewa khalid ibn walid um, innasta yar uwar mahaifiyarsa ita ce abbas ibn abdul muttalib yake aura babban annabi sallallahu alaihi wasallam um, alkunyarsa abu suleiman wasu kuma sukan ce da shi abu walid alƙurashi manzan Allah sallallahu alaihi sallama ya sa masa suna saifullah sannan kuma kenan duk wanda aka sa masa suna saifullah to wannan yana nuna cewa an yi wa khalid ibn al-walid ne takwara kuma bai kamata saifullahi ya zama ya zama matsolo ko ya zama mara jarinta ba yawwa duk wanda aka ce mai saifullahi ya kamata ya zama jarumi
dan ya dace da mai sunan ya kenan dace da mai sunan na'am khalid ibn al-walid khalid ibn al-walid annabi ya sa masa laƙabi da saifullah Um, malamai sun ta bayanin yakukukan da ya halatta uh, duk yakukun da ya halarce su bayan fatu makka ne yaƙuƙan da aka yi su bayan fatu makka bai inganta ba cewa ya je wani yaƙi kafin fatu makka kamar yadda malami suka faɗa khalid ibn al-walid ibn al-mughira saifullah ta'ala farisul islam farisul islam laisul mashahid sayyidul imam al-amiru al-kabiru jarumi sojan musulunci jagora babban mutum mai matsayi da daraja ka'idul mujahidina jagora kwamanda na masu jihadi gaba daya abu suleiman al-qurashi al-makzumi al-makki radiyallahu anhu amin a dan gidan yar uwar ummul mu'minina maimuna bint al-haris wannan sunansa kenan ya yi hijira a watan safar wasu malamai suka ce ya yi hijira ne bayan bayan a sulhun hudaybiya wasu suka da cewa bayan khaibar ne wasu suka ce shekara ta shida ya musulunta kuma shekara ta biyar bayan yakin banu ƙuraiza da aka yi ya musulunta wasu kuma suka ci shekara ta ta takwas kafin maganganun malamai ne masu tarin yawa saboda jarintarsa da shahararsa ta kai ga an yi rubuce-rubuce da yawa a kansa Allah masa rahama amin
mayaƙi ne matuƙa ƙwarai da gaske ya je wannan shahararren yaƙi da ake ce da shi gazuwatu mota gazuwatu mota wanda manzan Allah sallallahu Alaihi sallama ya sanya umara jagorori guda uku a cikin wannan a wannan yaƙi akwai maulansa zaidu akwai ɗan gidan bakwansa jafar da ake ce da shi zuljana hain akwai ablabin rawaha
fakar mukulame ma'anar zuljana hain mai lakabi ne ake ce masa mai fuffuke guda biyu na'am insha Allah shi ma yana cikin wanda za mu zo mu tarihin sa Insha insha Allah.
Allah kadan aka zo waɗannan duk suka yi shahada da su uku duk sun mutu Allahu akbar ya zamanto jaish din sojojin ba su da komanda a lokacin sai a take Khalid ibn al-Walid ya dauki tuta ya tunkari abokanan gaba Allah ya kuma ba shi nasara na'am min gairi imra shi ba ya cikin wanda annabi ya naɗa shi kafin a tabu din amma da ya ga yanayi ya yi sai ya karbi tuta tunda an kashe duk komandodin to shine manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bayan haka ya sanya masa suna saifullah Allahu akbar alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman saifullah saifullah ya je yakin fatu makka ya je hunain kuma an ba shi shugabanci a tun lokacin annabi yana raye bai bar duniya ba yana cikin waɗanda suka yaƙi ahlur ridda ahlur ridda waɗanda suka ridda bayan annabi sallallahu alaihi wasallama yana cikin wanda suka yaƙi musai da mutul kazzab khalid ibn al-walid ya je yaƙi a iraq ya yi jarunta kwarai-kwarai da gaske ya je yakukan da aka yi a sham hurubu sham kenan wato masana tarihi da sirarsa suna cewa babu wani wuri a jikin khalid ibn walid da za ka yi taƙi ɗaya haka faɗin sai kai taƙi ɗaya a ce wallahi sai akwai takobi a jikin nasara
kaji maza wato ka san abu mai ciwo na'am hala abin da ya fi komai ciwo irin wannan shine ka duba irin wannan bayan allah da ake magana akan darajar su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wani kuma yazo ya bude baki yana zagin su inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya Allah ka raba mu da bata bayan shirya amin Allah ka sanya mana kauna da son sahabban annabi kada yan uwa su manta muna karanta waɗannan tarihai ne mun ɗauko tarihin sahabban nan ne don a san irin jarantar da suka yi da ƙoƙarin da suka yi da bayar da rayuwar da suka yi don mu ƙaunace su kuma mai musu addu'a alal akalli in an kira sunan su mu ce radiyallahu anhum Allah ya yarda da su Allah ya yarda da su Allah ya yarda da su ya Allah ka tashe mu da waɗannan sahabbai amin ka samu makunce su a gidan aljanna ya Allah idan za ka ɗauki ranmu ka ɗauki ranmu muna musulmi masu imani ya Allah ka ba mu kyakkyawan cikawa ka ji kan iyayenmu ka ji kan magabatanmu Allah amin ka azurta mu da aikata aiki na kwarai Amin.
wa addininka kafin ka ɗauki rayukanmu Allahumma sta'amilna fi ta'atik Allahumma sta'amilna fi ta'atik Allahumma sta'amilna fi ta'atik ya Allah ka sanya mu cikin wanda za mu yi ta yin aiki don yi maka biyayya Khalid ibn Walid yana da ababuwan faɗa masu tarin yawa wanda lokaci ba zai bari mu faɗa ba sayyidina abubakar da siddiq ya sanya shi ya zama shugaba a lokacinsa ya fifita shi akan sauran sojoji khalid ibn al-walid shi ya je ya kewaye dimash gaba daya ya bude ta da shi da abu ubaida khalid ibn al-walid bai dade ba kuma a duniya an ce duka-duka shekarunsa sittin a duniya iwallah sittuna sana shekara sittin ya yi wato ya kawar da mabarnata masu tarin yawa mabarnata 'yan ta'adi da suka cutar da musulunci absal waɗanda fa jarumai ne fa a cikin kafirci khalid ibn walid ya yi maganin su duk ya aika su lahira saboda sun shiga hancin musulunci amma abin mamaki mana aminu khalid ibn walid duk wannan furmutsu malam wallahi malam a kan shimfiɗa sai ya rasu
ba a filin yaƙi ba kuma ai kwarai da gaske to
ya ce ba inda ban shiga ba ina neman shahada duk wani wuri da ake shiga a mutu ya shiga kwarai kuwa duk wani wuri da yake ba da tsoro da firgici yace wallahi na shiga amma Allah ya tsare min rayuwata ina neman in samu shahada eh yace fala qarrat a'yunul jubana yace yace Allah wadaran matsorata kada kada kada kada su samu farin rai yace duk wanda yace tsoro ne to tsoro bai zai kara masa kwana ba haka yake yace ni kuma yau ga jarumtar na yi duk inda zan yi amma ban mutu ba a hims ya rasu wannan abin da ya shahara kenan a wajen malamai da yawa masu eh, masu rubuce-rubuce ya rasu shekara ta 21 a hims allah ya masa rahama khalid ibn walid am yanzu za mu tattauna kuma akan wasu wasu abubuwa da ya yi na jarunta da za mu dan buga misali eh abin da nake so da in tambaya kenan eh na tunda ka yi sharhi kamar shi jarumi ne haka ke cewa wanda aka sa ma Khalid kamata iya zamto jarumi ai kwarai ko eh na'am
kai kamata a ga Khalid ko Haladu da muke cewa ba eh a ga- a a- a gan shi matsoraci ba ya kamata a gan shi da kazar kazar eh na'am koyi da mai sunansa Mm.
Allah ƙara mana jarunta a amin Islam amin to me na farko aka rama kallahu to da da farko malamai Allah masu rahama eh, suna buga misali da jarantar da Khalid ibn Walid yayi wato bayan fatu Makka yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bude Makka um, shine wanda annabin ya aika shi zuwa waj- zuwa wajen sanannun gumakan nan Mm.
da ƙuresha suke bauta musu lata da uzza ya je ya same su sai yake musu magana kamar kam- wato tunda an ce alloli ne Mm.
sai ya musu magana kamar suna ma da rai ya ce ya uzu kufranaki la subhanaki inni ra'aitu Allah qad ahanaki ya gunkin uzza na kafirce miki na butulce miki Mm.
ya wannan gunki ba ni ba kai in ka ce kufranak wato na kafirce ban yadda da abin da ake kuduri a kanka ba ban yadda ba Mm.
ya ce don na ga Allah ya wulakanta ka ko ya wulakanta ki Mm.
yana faɗa masu bauta gunkin kuma suna gani wai me hikimar wannan hikimar don ya nuna cewa babu wani da ya cancanta a bauta masa in ba Allah ba Haka yake.
na tafidi kenan kan Mm.
bautar gunki bautar itace bautar duwatsu bautar mutane kasan mutane ma ana bautar Mm.
bautar ra'ayi duk wanda za a bauta ba Allah ba wallahi aikin banza a kai wallahi aikin banza a kai da haka yace ya auz kufranaki la ghufur la subhanaki ba na tsarkake ki kamar yadda masu bauta miki suke tsarkake ki inni ra'aytu Allah qad ahanaki da ya rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika Khalid zuwa wannan gunki na Uzza Mm.
gunkin yana wato Hawazin ne wajen kabilar Hawazin Banu Sulaim su suke kula da gunkin um, sai ce da shi tafi za ka tarar da wata mata bakar mata mai dogon gashi mai girman mama gajeriya za ka ganta
Na'am.
sai sai gashi sai yi wannan waka yake cewa ya auz shiddi shiddatan la siwaku la siwaka ala khalidin alqa al-khimara wa shammiri fa innaki illa taqtuli al-mar'a khalidan تبوئي بذنب عاجل وتقصري wannan mata ana zuga ta um, kama ana bata ana kamba mata za a ce ana girma mata a wannan lokaci Mm.
to sai ake hada khalid ibn al-walid da wannan gunkin dan a nuna tasirin shi wannan gunki na uzza Mm.
ga Khalid ya zo ana son gunkin nan ya kashe Khalid idan har gunkin nan bai kashe Khalid ba to ya aikata laifi mai girman gaske kuma ya takaita kawai Khalid shi kuma a lokacin ya tunkari gunkin a ya tunkari a ita wannan mata Mm.
ya sare ta ya kashe ta kuma gunkin ma ya kashe
Ya sare shi.
ya ce to na- na hallakar da uzza fala uzza ba da yau afwan ba matar ya kashe ba gunkin ya ya- ya sare ba Na'am.
zan ce ya kashe ba saboda ba Ba rai ne da shi ba ba.
ba rai bane da shi Eh.
yanzu anan gurin abin da ake so a nuna mana Na'am.
ya shiga cikin rantsi shi Khalid ibn Walid ya Mm.
shiga cikin masu bautar gunkin ya je ya kashe ya sare ya rugurguza gunkin da ake masa bauta manya-manyan gum- gumaka ne fa Mm.
uzza gunkin uzza gunkin lata gunkin manata wanda Na'am.
qur'ani ya bayani kaga wannan malam jarumta ce ba karami ba bare malam yanzu a cewa fi mutane suna bauta kaje cikin su inda suke bautar wani allah nan kaje ka kaje kaje kaje ka kammala da shi ai ba karamin jarabe kuma ka fito da hanya Mm.
inda ba dan an ga ya isa bane ana tsoron sa ai ba za su kyale shi ba za su gale shi ba
to Allah ya rufa asiri amin to akar makallahu ka gaya mana wannan abu na ɗaya daga cikin jarumta wannan sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za mu leƙa sashin tallace-tallace don mu ga me suke dauke da shi kafin mu dawo mu dora daga inda ka tsaya أمتي فتنهضي همما فالمسجد الأقصى ما رويدك رويدك فالهموم لها رتاج وعن كثب يكون لها انفراج ألم تر أن طول الليل لما تناهى حان للصبح البلاد السندان Na'am akramakallah masu sauraro barkamu da dawowa a cikin wannan shirin mai albarka uh, wanda a yau filin ga wanda ya tsinci shirin a tsakiya yake tattauna akan sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama din nan Khalid ibn al-Walid kuma a daidai wannan gaba malam yana bayani akan irin jarumtuttuka da wannan sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi a rayuwarsa akramakallah to mun ji jarumta ta farko da ka kawo akan wannan bawan Allah mecece jarumta ta biyu wato kamar yadda na gaya maka yana da abubuwa da yawa da ba za mu iya lissafa a, kokarin da jaruntar da ya yi ba Mm.
don wannan fa a cikin musulunci fa in ana maganar jarumai fa to zai- zai faɗa tuta fa
Mm.
akwai wani shahararren wato wato wani mutum wanda yake ya yi gaba kwarai da musulunci da musulmai ana ce da shi hormuz hormuz Hormuz.
na'am Na'am.
wato an rasa yadda za a yi da shi Mm.
ya zama karfan kafa ya zama mushkila ya zama matsala an ruwaito cewa khalid ibn walid shi ne ya kammala da shi Na'am.
abin da ya faru kamar yadda riwaya ta daga humaid ibn munib ya ce kakansa yana gaya masa cewa a wancan lokacin babu mutumin da yake gaba da su larabawa irin hormuz Shi ba balarabe ba ne kenan.
eh ba larabe ba ne ba Na'am.
yana faɗa dai da su a wannan lokaci ya ce sun rasa yadda za su yi da shi Mm.
bayan an kammala da yaƙin musailamatul kazzab ya ce sai muka je nahiyar ƙasar basra muka haɗu da wannan mutumi da ake ce da shi hormuz a wani guri da ake ce da shi kazim Mm.
ana ce da shi kazima Mm.
suka haɗu da shi da khalid gamuwar namiji da namiji Mm.
yadda ka yadda ka ya sara ya sara ana ganin watakila shi ne ajalin khalid Mm.
sai ga shi Allah ya ce miki khalid ibn al-walid ya kashe wannan mutumi sai na abubakar saboda tsabar murna da jin daɗi dangane da abin da ya faru duk kayan kuɗi Mm.
kayan kwalliya kasan larabawan za su je yaƙi sukan caɓa kwalliya su yi ado sosai Mm.
kashi wa yaƙi za su je ko su mutu ko ba za su mutu amma Eh.
na isa da jarinta sai abubakar ya ce to duk abin da ke jikinsa na kayan kuɗi da kwalliya da waye khalid ibn walid ya ɗebe an bashi Na'am. So da jin daɗin jarumtar da yi.
saboda jarinta da ya yi. a riwaya aka ce hularsa kawai ta yaƙi da ya zo da ita shi wannan hormuz da khalid ibn walid ya karɓe ta a cikin kayan da ya karɓa Mm.
ta kai dirhami wato dubu ɗari Mm.
dubu ɗari dubu ɗari Mm.
tun a wancan lokacin lokacin to kaga wannan kokari ne da jaranta da yake Allah ya masa rahama Amin.
kuma aka fara yi mai sakaya tun anan duniya kafin lahira bayan nan idan ka zo yakin mauta da muka fara magana akan su da na'am
sai na bakar um, afwan khalid ibn al-walid ya karbi tuta bayan shahadar da waɗannan mutane guda uku suka yi da muka yi bayani a baya Mm.
khalid yake cewa sai gani na ganni a wannan yaƙi na mota in ɗauki takobi ya karye ya tsinki in ɗauki takobi ya karye ya tsinki in ɗauki takobi ya dashe in ɗauki takobi ya naɗe saboda tsabar yaƙi ya ce wallahi sai da ya halakar da takobi takobi sun kai guda tara
Hmm.
wannan yaƙin guda ɗaya tara takobi ɗaya ne ya zauna a hannunsa wani wadda aka yi shi a a yaman kamar yadda imam bukhari ya fitar a cikin sahihinsa wani takobi ne mai faɗin gaske mai ƙarfi a wannan rana ne annabi yake faɗa da sahabbai Sallallahu alaihi wasallam.
ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله sai gashi ya ɗauki tuta ɗin wani takobi daga cikin takoban ubangiji hatta fataha Allahu alaihim takwabin Allah annabi ya ambaci saifullah Khalid ibn al-Walid da suna saifullah takwabin Allah har sai da Allah ya musu buɗi kenan za mu iya cewa dalili na cin nasara a yakin mota Khalid ibn al-Walid ne Allah ya musu rahama Mm, Amin. Akan makalla wato wannan a karɓar tutar da yi. Da yawa a filin yaƙi watakila soja in ya ga asara ko kuma an nasara ta zo guduwa yake. Shi sai ga shi ah, da ya ga kamar asara ta zo oh, eh, kam- shi sai ya wuce gaba. Akan makalla wannan me yake nunawa?
gaskiya ne wato kamar yadda ka faɗa to mu dai yanzu dai abin da za mu ce mu yanzu a sojojin yanzu Eh, gudu ake na'am.
gudu ake kamar yadda mun mun sani wasu abubuwan suna faruwa ma mutum ma uniform din yake cirewa gaba ɗaya ma ya gullar Eh,
wuya kenan ko da yake wannan faɗa ne ba da Allah ba yi na'am.
dole su gudu Mm, amma wancan ka sani in an kashe ka lahira aljanna za ka shiga Haka yake.
wannan in ya nuna wani abu yana nuna ƙarfin imanin wannan mutane Na'am.
kuma sahabban nan sun yadda da annabi akan abin da manzo Allah ya gaya musu sun yi makaranta da ta karfafi imanin su makaranta annabi sallallahu alaihi wa sallam Mm, kuma a karan kan shi Khalid ibn al-Walid wannan ya nuna cewa mutum ne tsayayye kuma jarumin gaske ne ba na gariya ba mm, a lokacin da aka aka kashe yan uwansa guda uku mutum Kuma uku shugabanni daga ciki.
shugabanni da annabi ya- ya abin nan maimakon a ce an tashi daga yakin an gudu Eh.
sai shi ya tafki tutar kawai kuma da taimakon Allah ta'ala tuta ɗaya tana hannunsa kwabi ɗaya yana hannunsa sai da Allah ya ba su buɗe ya ba su nasara Mm.
kai Khalid ibn Walid wato mutum ne jarumi kwarai-kwarai da gaske shi ya dawo da jeshin mana shi ya dawo da rundunar har zuwa wato madina kuma waɗannan abokanan gaba suka fada cikin hasara babbar hasara ta dalilin karɓar Khalid ibn Walid bayan nan an ruwaito cewa ƙadiyar ahlul ridda ɗin nan Na'am.
mutanen da suka Abu na hudu kenan.
ina suka radda um, suka bar musulunci bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai na abubakar ya fito zuwa wajensu ya tattauna da su Khalid ibn al-Walid shi yake dauke da tuta a lokacin mutanen sun jajirce sun tsaya wasu suka ce ai tunda annabi ya bar duniya sun daina sallah wasu suka ce sun daina bada zakka wasu suka ce kaza shi kuma sai na bakar yake cewa wallahi la uqatilanna man farraqa bayna as-salati waz zakah wallahi sai na yaki duk wanda ya bambanta tsakanin tsakanin sallah da zakka wallahi sai na yake shi Khalid ibn al-Walid shi sai na Abubakar ya nada ya ba shi jagoranci a wannan lokaci ya yi farin ciki kwarai da gaske ya ce ni ban san wace rana ce ta kirana a gwajena ba ranar da Allah tabaraka wa ta'ala ya bani shahada ko kuma ranar da Allah tabaraka wa ta'ala ya so ya bani wata karama ta girmamawa idan ka zo ranar yakin ya mama to akan kallau me zai hana tun da lokaci ya dan karato mu dan dakata anan to har saboda lokacin masu sauraro mu To, buɗe layi eh, dan mu gaskiya ji ne.
ka kawo abubuwa malam da yake Haka ne.
wataƙila yanzu masu sauraro suna saurara suna jin yadda ya bada gudunmawa wataƙila za su yi tambayoyi akan su ma ya za su bada irin tasu gudunmawar idan irin abubuwa ya taso irin waɗannan ko makamantansu ƙarƙashin musulunci Allah ya ba mu ikon yau addinin mu aiki amin akan wakalla masauraro Allah, yanzu ya lokaci fi ne da za ku iya buga mana waya kai tsaye ko kuma sakon kasar kwana lambar da za ku kira kai tsaye sufuli takwas sufuli shida sufuli hudu biyu sufuli takwas takwas biyar lambar da za ku tura mana sakon kasar kwana sufuli takwas sufuli shida shida biyu sufuli sufuli takwas takwas biyar Assalamu alaikum. Yawa muna tare da wa?
Kuna tare da Khadija da Bakwayo.
To Khadija,
Ina ba da fatan alkhairi.
to me kike dauke da shi a cikin shirin? Malam yana jinki.
na amsa Allah sa Ina neman layi ban san da muke dandana a kai ba amma a tashi lafiya. Allah ya kai ga ma'aikata.
To amin Khadija, malam tana maka to masha Allah muna amsa Allah ba da lada amin. Malam wannan yake cewa malam Allah ya saka da alkhairi. Gaskiya muna jin daɗin wannan shirin Allah ya taimaka daga an ANTY Musa Rafin Kuka.
to muna amsawa da kuma wannan addu'o'i da yan uwa suke ta yi na alheri Allah mu dauki sarki ya karba kuma ya kara mana yan uwanta kai ba mu ikon kuma amfanuwa da abin da muke ji Amin.
shi ka san shiri an yi shi an ji daɗi sai a a samu a aiki da shi insha Allah Mm. Assalamu alaikum. To wannan dan uwa sai dai ka sake jarrabawa.
to in baka ba da lamba ba A mun ba da nan ba a karam kallawa gashi mutane suna kira ga wannan yake cewa salam Allah ya mai da malan gida lafiya. Duk mai suna Khalid duk mai suna Khalid da Saifullah da sauransu su kasance mai masu jarumta.
shi ma kwadaitarwa yake kenan.
Eh.
ya ji abin da aka ce akan- akan masu suna Eh.
ka san shi suna mala yana da tasiri wajen mutum ya kansa uh, yana tafa'uli da suna ka sa wa ɗanka suna wane don ya zama irin wane
Na'am.
ƙwarai da gaske Eh. To ga su tambaya ake cewa malam duk mai suna Khalid sunansa Saifullahi?
ya khalid dai asali in eh, abin nan ne lakabin saifullah lakabin khalid ne khalid ibn walid To za ka rogala ni in na sa da ɗana Saiful ah, Khalid ba za a sa masa Saifullahi ba shi ma?
za a iya faɗa sosai ma Na'am.
a raikwa da gaske Eh.
ba mu dai da iyaye ma da duk wanda ka ci saifullah ne to khalid ne sunan shi Na'am.
saboda wannan hadisan da muka karanta Eh.
tunda yanzu ana iya bambanta sai ga wani sunan sa Khalid din daban wani sunan sa Abdullahi daban Eh.
Eh, Ta Allah samu dace. Salamu alaikum. Salamu alaikum. To, dan barka da muna tare da wa. To sai kin dan daga murya me yake dauke da shi a cikin shirin?
wallahi muna jin daɗin shirin da mana yana faɗakar da mu kuma muna jin tarihi akwai magaba Allahu Eh.
akbar Allahu akbar muna jin daɗi mana Allah ya ƙara layi amin to ita ma wannan will wishan ce eh fatan alheri take yi da kuma fatan a ra- rayuwar sahabbai yana da daɗi kwarai da gaske malam abinda muke da bukata mu samu lokaci yardatacce mu ta karantawa Eh, ai ta karanta mutane tarihin sahabbai don su ne manyan mutane da ya kamata a haskaka wa al'umma a su san matsayinsu su san darajarsu alga- albashi su koyi da kyawawan ɗabi'u da halaye nasu Allah ya ƙara musu daraja Allah ya ƙara musu yarda Amin.
Allah ya sa mu cika da imani amin malam wannan ce assalamu alaikum amma abin takaici daban haushi wasu matasa namu ake yaudarar su suke zagin sahabbai abin zubda hawaye ne wallahi daga rabi'u musa sako ne makaramakallahu to da gaskiya ne ai mun yi wannan bayanin duk yanzu wannan abin da ake faɗa na matsayi da kima da daraja na waɗannan bayan Allah ha kuma za ga wasu sun fito kuma suna tsine wasu suna la'antar su na ka lura da wani abu guda duk wanda ka je yana zagin sahabi sahabin annabi abokin annabi ya zagi matar annabi sallallahu alaihi wasallama ya zagi amina annabi to ɗayan biyu ko ɗayan uku na farko dai akwai jahilci wallahi galiban wanda za ga yana wani abu akwai jahilci a tattare da shi ba a karanta addinin ba aka karbe shi a gurɓace na biyu son zuciya tsabar bin ra'ayi da son zuciya na uku zaluntarsa aka yi aka dora shi akan wannan tunani akwai da yawa daga cikinsu Allah suke so addinin suke nema na daidai to amma aka ci rashin sa'a kamar hanya ce ka zo neman ta in baka ci sa'a ba wani sai ya maka mugun kwatance to sai ka je ke tawala to wasu haka ciki abu na hudu na ƙarshe wadda um, ina gani yana da kyau malamai su ƙara himma da ƙoƙari wajen ƙoƙarin wayar da kan mutane akan sanin daraja da kima su kansu sabon annabi din sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa sallama wato yawan karanta tarihin su da bayanan da ya shafe su yawan karanta shi yana da tasiri kwarai kwarai da gaske wajen a, mutane su gane yanzu misali irin wannan tarihi na Khalid ibn Walid Mm.
tarihin wani tarihin wani in ana yi yau gobe ana yi wancan yana yi malamai sun rarraba kafa ana yi wannan zai da wayar da kan mutane su fahimci su waye su su san darajar su da Mm, tabbas kwarai da gaske so amma dai alhamdulillah mutane suna fahimta kuma ba yanda za ka yi wani allah bai ba shi shirya ba Mm, ba yanda za ka yi da shi haka yake Eh, ba Allah ya yanda za ka shirya yi da mu.
yanzu zagi kan ko uban wani ne za ka je ka zaga haka kawai ai bai kamata ballata sahabi Mm.
Ake.
amin ibrahim abi bunkure ya ce assalamu alaikum malam a yanzu idan aka juya a filin daga akwai laifi
eh kamar eh, eh, ai akwai dalilan da yake sa a juya a filin daga na'am ba zamani ba ne ake kwatanta da shi Na'am.
yanayin da aka tarar ne malamai sun yi bayani a allah ya musu rahama yaushe ne ne ya kamata mutum ko ya zama a, larura mutum ya juya Mm.
Shi lokacin da abokanan gaba suka fi karfin musulmi fifikon yayi yawa zai zai iya juyawa amma in ba su fi karfi ba in ya juya ya aikata haram allahu alam na'am wannan ya ce assalam salam tambaya ta ita ce a wani halifanci khalid ya rasu abubakar nasiru farawa
So, Wata- wataƙila in ya dakata a ƙarshe za mu zo ko a kan magana ba mu zo maganar mutuwarsa ba amma dai eh, sati mai zuwa insha Allah to Allah ya yarda Eh, assalamu alaikum muna tare da wa to shamsuddini kamar rediyon ka tana kusa da kai ko to dan kashe ta ka saurare mu kai tsaye sun rage ta.
to amin ka kashe rediyon ka ka saurare mu to malam ba ma jin me kake faɗa ne da gaske saboda rediyon ka da ka bari a kunna ka sake kira sai ka kashe rediyon ka ka saurare mu kai sai assalamu alaikum wa alaikum assalam muna tare da wa
Kuna tare da mutum har haruna da sun kuka.
to
Kai ne malam fatan alkhairi da fatan Allah ya da malam gida lafiya.
amin amin ya Wannan abin da malam doja hankalin matasa akan samun sallar juma'a. Kai mafi samun sallar juma'a.
to to insha Allah malam yana jin ka
Ah, ah, yana da kyau musamman matasa da kaje ana wannan magana malamin akwai matasan da fa ba sa juma'a ne wallahi wasu ba sa zuwa sallar juma'a eh kuma lafiya kalau karka don fa akwai wani uzuri haka kawai ba sai ka yi ba mm,
yasa duk lokacin da ka ji wani ya bugo yana magana akan a ce mutane sun ga zuwa juma'a to ya san me yake gani a inda yake rayuwa haka yake da al'ummar da yake rayuwa da ita muna kira ga matasa hasara ce babbar hasara mutum ya yi wa kansa barna da ta'adi dan barna ce da ta'adi babban barna Mm, ya rasa sallar juma'a yana raye da lafiyarsa akwai hadari malamai suna faɗa jera juma'a uku mutum baya zuwa alama ce ta munafurci mm, إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا سوكم منافقي أو تما سنة شن قسن قسني شن قسن قسن mm.
سو أكو حدري قليل بشي Allah ya sa mu dace الله يجارة من حالي amin akramak Allah ga lokaci yayi dan lokacin da ya rage lokacin na sallama da masauraro ثم نمكفة الخير الله هذا مدى الخير انسا amin الله سامتك لإيماني آمين.
الله سأل جنة مقومرمو amin الله يبام نيسان كان رزامي الدين سأيكي amin سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu masu sauraro duka duka iya abin da zamu iya kawo muku kenan a cikin wannan shiri namu mai albarka na rayuwa a barkoyi a madadin jagora Ahmad Gazali Yakubu da shugabata shirye-shirye Asma'u Sadiq Zainab Abdulrahman ta sadan da ku Aminu Khidr Idris nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.
حزننا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت مساعينا من ذا يفرج كربا بات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة